بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يزاك من درن جمعة درن شدقوة ذو الحجة هجرا من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغا مكزوا مدينة shekara 1442 daidai wanda daidai da 15 ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 421 cikin jirage karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wasalam da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 madarta cirewar gaskiya ne a Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce wadda babban malamin mu Sheikh Al-Allama Muhammad Awal Adam Albani ya kafa a wannan gari na Zaria kaɗai don cimma manufofin da'awarsa muna fatan Allah da nufi kafin mu ci gaba da karatu akwai tambaya da aka yi naga mun yi bayanin a sallar juma'a a tsaye ma mun yi bayani kuma naga an sake biyo baya da wannan tambaya din shine magana gamsashen bayani game da shida ga watan goma farko ga watan zulhijja din nan to dan dai mutane ba su kuma mun yi bayani cikakke gaskiya a hudu ba juma'a da aka yi makon da ya gabata amma mai yawa bukatu ne suka kara bujurowa shine goma farko suna da asali Allah ya ishara a cikinsu hadisai kuma da ayu da ya ƙur'ani musamman da Allah ke tawar fajir wa layalin ashir malamai suka ce layalin ashir su ne layaliya ashir zilhijja ina fata kwanci wannan abu sannan akwai kwanaki da Allah ambata a ambaci sunan Allah a ciki wanda duk suna ga cikin kamar kwanakin aikin hajji ayin suka zaci total hajji hadisai kuma sun tambata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na farko annabi sallallahu alaihi da cewa a cikin hadisin bukhari cewa duk ba wata rana da Allah halitta a bayan ƙasa wadda Allah ke so a tsaya a masa ibada a ciki wadda duk wani aikin alkhairi a ciki yake soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki fiye da wannan kwanaki goma na farkon zulhijja sai sabai suka karanta to a kwanakin fa akwai kwanakin da mutum zai kwana sallah ne akwai kwanakin da mutum zai kwana sadaka akwai wani kuma zai kwana filin jihadi ne wanda musulmi suna kallon jihadi shine kwalkolor aiki na ibada da mutum musulmi zai yi sai suka tambaye shi da amma mai kwalkolwa ce to suka ce ya rasulullahi wallahi jihadu fi sabilillah haddin jihadi wajen daga addinin Allah bai kai mutumin da ya aikin alkhairi a cikin kwanaki goma nan ba annabi ce haka walal jihadu fi sabilillah hatta jihadi din sai ce to fa sai dai rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi mutumin da ya dauki kanshi da dukiyar shi tafi jihadi summa lam yarji bi zalika bi shay min zalika bi shay sannan bai dawo da dukiyar ba kuma bai dawo da rayuwar tashi ba to wanzu a kwatanta shi da mai aiki a cikin wannan kwanaki goma to sai wanda ya samu waccan abin ina fatan fahimta duk da annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye cewa wani sabi ya tambaye shi kamar da imam bukhari wato cewa wani aiki ne mutum zai yi yayi daidai da mai jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a ban da wani aiki da zan baka shi wanda zaka kamo mai jihadi sai dai in zai yi maka idan mai jihadi ya sa kafa ya fita kai ma ka shiga masallacinka kai ta ibada ba kakkautawa ba cin abinci ba fitsari ba kashi ta ibada ba hutu har sai mai jihadi ya dawo in sati ɗaya in wata ɗaya in wata uku sai in ya dawo sannan kai ma sannan kautoto in za ka iya haka shi ne za a kawo mai jihadi ina fatan fahimta to sai malamai suka kalli matsala suka ce to a matsala yadda take shi ne mai jihadi kala biyu ne akwai mutum da ya tafi jihadi ya haɗa da ambaton allah maɗaukakin sarki da wasu ayyuka to shi ne ba za a kamo shi ba amma wanda jihadin kawai tabi aka samu wani kuma a nan duniya bai je jihadin ba amma ya tsaya tsayin daka da irin wannan zikirori da wani ibadu din to zai iya wuce wancan jihadi kawai ne ma'ana fada da kafare kawai ke ba a same shi da kiyamu laili ba da irin azumi da su tasbihi da katun qur'ani ba to kaga wannan da ke gida aka ce zai iya fanshi ina fatan fahimta so wannan hadisai kenan sun tabbatar da cewa ayyukan alkhairi a wannan kwanaki goma su ne suka fi soya a wajen Allah maɗaukacin sarki malamai suke tambaya to da kwanaki goma nan da na kwanakin goma ƙarshe na watan ramadan wani suka fi falala aka tabbatar da cewa kwanaki goma wannan watan sun fi kwanaki goma watan ramadan falala saboda su nassi ne akan su fice ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ila Allah min hadin ayyamin ashir ba wasu kwanaki suka kai wannan kwanaki da aka har kwanakin goma ramadan ba su kai aiki a cikinsu bai kai aiki a cikin waɗannan kwanakin na goman farko na zulhijja ɗin nan ba duk da yawa muna gafara akan wannan matsalas ina fatan fahimta yadda kake kiyamun laila a cikin kwanaki goma farko ƙarshe na watan ramadan to kaga wannan min babu alaƙa a wannan shi ba yadda mutum ke tashi ta karye ta saukar ƙur'ani dare da ranar katin ƙur'ani ba ba wala wannan abin a cikin wannan kwanaki kuma dan sun fi soya a wajen Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta to sai malamai suka kalla cewa to wani irin ibadu ne aka shar'anta mana a kwanaki goma nan akwai ibadun da an shar'anta su kai tsaye da sunansu akwai wasu kuma ba da sunansu ba an basu a cikin umumi ne waɗanda aka nassanta da sunansu shine aikin hajji wanda shine abu mafi falala da girma a ciki wanda shi ruku ne cikin rukunin aikin hajji shi kuma aikin hajji ana shi a wannan kwanaki ne a wannan kwanaki goma tun da ranar arfa ranar na wata za a tsaya arfa kaga ɗaukan haram aikin hajji ana ta ranar takwas ga wata ko a ɗauki alfa a tafi arfa ranar yaushe ranar tara ga wata a sauko arfa ranar yaushe tara ga wata a tsawon musdalifa tara ga wata a zuwa a yi kwanan mina yanka da waye da sallah da tsawafi da sa'ayi ranar goma ga wata to a aikin hajji kaf yana karewa ne a wannan duk rukunin aikin hajji a cikin wannan kwanakin suke to wannan nassi ne karar kuma rukuni cikin rukunin addinin musulunci yin ibada a wannan wannan ta ga ibadan da aka shar'anta a wannan kwanaki goma din shi yasa annabi ya kwadaita da mu ringa yawaita zuwa aikin haji da umara kafin ma mutum ya hana a hadisin muslim annabi ke cewa tsakanin haji da haji kafara tsakanin umara da umara kafara mun kanta hadisin a baya ina fatan fahimci wani abu sannan akwai ibada ita ma da aka nassanta wanda ita ma ran sallah ake yi shine sallar sallar idi ita wannan annan santa ta cewa lalle musulmi wanda ke da hali lalle je mun sallar idi ko da ce wajibi ne masallar idan annabi ya ce haƙƙin mata da zawarawa da masu haila da masu jinin haihuwa duk a tarkata a fasamu a tafi sallar idi ina fatan fahimta da falalar kuma wannan sallar idi din wannan shi ne yana ga cin abin da ka shanta mana a wannan kwanaki goma din sallar idi daga ciki akwai kuma ibadar layya don da ke da hali mun faɗa magana mafi nagarta shine wajibi ne layya in dai kana da halin yi wajibi ne ke layya a nan ba a kallon ka taɓa yin aure ko baka taɓa yi ba kana da mata ko baka da mata kina da miji ko baki da miji duka wanda ke da hali wajibi ne layya ina ba an fahimci abin yau ko da bako ne kai a gari kana da hali sai ka sai rago ka kira sarkin fawa ce ka ba wani ya gasa maka shi ko ka nemi wata ta soya maka shi a maka dango a nan to daga cikin ibadun da aka shar'anta mana mene a cikin wannan kwanaki goma din da sunayensu to daga cikin ibadun da aka shar'anta a wannan kwanaki goma akwai azumi a hadisi ya tabbata imam abu da ya fitar da hadisi malam nasiruddin albani ya inganta hadisin haka ɗalibinsa professor samir cikin ilma cewa wasu daga cikin mata manzan Allah sun mutu cewa annabi ya kasance yana azumin tara yana azumta tara da zulhijja tara na farkon zulhijja annabi na wannan azumi din don haka kenan akwai tabbaci kenan an shar'anta mana ibadar azumi a wannan kwanaki goma din sai dai ba za ka azumci na goma din ba ina fatan fahimta to wannan ibadu su ne nas ya zo kansu karara sannan akwai sauran ibadu da aka shar'anta wanda su umumi ne na ibadu haka tunda an ce al'amalu salih to dukkan wani aiki na gari ya shiga cikin wannan kwanaki din duk wani aiki da ka sai na alkhairi to ya shiga ina fatan fahimta alkalmatu tayyiba ita ma sadaka ce ko to midul adza'i dariki sadaka al-infaqu lil yatama wal ayama duk wanda daga cin alkhairin da ake bukata ka shi ne yawan da sadaka ciyar da marayu tufatar da su zawarawa bayan Allah a masu tufafi kasan ba zaura ba ta ita ta baro dangi ba ta kai haka take ba ta ba zaura ko ba haka ba ba ko ce ke riga kanta ke samun abin nan ba da an sallame ta ce ta shi kenan ba ita ake ba ta karnanta ake ya gabata da galihu shi sa ake tausaya masu to haka nan in kuma ta juye ta zama aure kaga shi kenan ko garin cikin gogogo alwali in ta juye ta zama aure ba shi kenan ba ta Allah samu dace yawwa garin taimako shi kenan so irin kyautatawa ɗin nan yana gaske sadaka yana gaske kun san sadaka tana gaske ibadu masu muhimmanci a musulunci jama'a ita sadaka ibada ce wanda gaba ɗaya al'ummar duniya kam duk jinsin al'umma sun da cewa abu ne mai amfani abin alkhairi ne sadaka shi san ka samu masu addinin buda za ka suna yawan sadaka su ma buddhism kun fahimta in kuka samu buziyuna masu abin buza su ma ga suna sadaka in kirista ma yana sadaka haka ne ko ba haka ba kiristoci suna sadaka yahudawa duk tsiyanan tasu da rowarsu suna sadaka haka nan wanda bai da addini ma za ga yana sadaka wannan wato wata ibada ce muttafaqun mujma'un alaiha cewa tana da alkhairi tana da fa'idoji kuma ikon Allah yadda kusan duk duniya suka dauke imani akan sadaka haka take a musulunci shine tana tunkude bala'i tana jawo alkhairi ina fatan fahimta to yana ga cin abin da ake so sadaka sadaka kuma almai sun bambance ta tsakaninta da mene kyauta mun kunan bakatu a cikin bukhari a babul hiba ita sadaka shine alkhairin da ka dauka ka bada ba tunanin ba dan neman soyayyen wanda ka ba ba ba dan kuma da tunanin a dawo maka da wani abu ba kawai ka da kana nema wajen Allah ne kawai ka fudda abin ya tafi galiba wanda ga ana yi wanda ba da almajiri masakai da sauransu ne amma kyauta fa galiba ka kai daga wani hmm? ko dai neman kusanci da yaukaka zamantakewa ko ba haka ba ko kuma neman shiga kamar da samari suke ko ko ba usa ga je ba budurwar shi kudi sadaka ba ta ko kyauta to dai ba ta me yake so ya samu shiga ina ba ta fahimta so yake ya ce ta gaskiya fa ba za a yi mu a gidan shi ba ta ga fa wallahi ta karamar sallah ya kawo da babbar sallah na ma ya kawo sun gobe kuma turmi turmi aka yi masu kaga sai ga ya samu shiga kenan ko yau to kaga wannan menene shi kuma kyauta ne amma kana fatan wani abu kyautar da ka dauka ka ba babanka kana da mai da Allah a ciki kana da mai da shi mahaifin a ciki kyautar da ka ba abokinka ina fatan fahimta zai biki ka dinka mai kalle ne shadda duk kyauta so kan mu tsawaita magana akan kyauta da sadaka wannan da shine farik ina fatan fahimta wani abu to duk an imani cewa sadaka tana da cin ayyuka na alkhairi da suke jawo alkhairi suke mene tun kuɗe bala'i sannan daga cikin ayyukan da ake suka zo umumi cikin amalus salih shine al-infaq ciyarwa ga bayan Allah mabukata aw it'amin fi yawmin dhi masgaba falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masgaba yatiman za man qarba aw miskinan za matraba ina fatan fahimta ciyarwa ɗaukar dukiya gidan da babu abinci isasshe ina fatan fahimta wurin da kake gana da bukata ka je kai dukiya ka abu ka sai shinkafa ka buhu kana rabawa in ba ka ɗan buhu rabin buhu ka tiya tiya in abin da Allah baka kenan in tiya ɗaya kake da shi ka bayar al-infaqu fi sabila yana gacin abin da ake so a ciki kuma shi ma infaqi kun san abin da Allah faɗa game da shi wajen ciyarwa infaq yana gashi shi ma abuwa masu jawo alkhairi waɗanda mutum nan da ne ke samun wato wata daraja ɗaukaka wajen Allah maɗaukakin sarki da yawa cikin sabon manzan Allah zaga Allah ya ba masu cewa wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil ladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wa anfiqu mimma razaqna mimma min qabli an yatiya ina fatan fahimta ayoyi ne ga san da suka wadata da munin al-infaq sannan zaka sahabi Abdullah sayyidina Usman ya samu wata daraja sakamakon infaqi haka Umar ya samu sayyidina Abubakar ya samu wannan abuwa din to infaqi ciyarwa yana ga cin alkhairai yana ga cin al'amalu salih da ake fatan mutane su sa ga abin nan a kwanaki din nan musamman halin da muke ciki a yanzu da yawa suna cikin yunwa da fatara ɗan uwa musulmi ina fatan fahimta in kafi wani kasan kafi shi wani jira ke wasu yanzu a roƙe shi to ni tun nake da wani bai taɓa zuwa ce mu akwai matsala ba to wani talaka ne amma sarki ne ka san talakan ya zama da wadatar zuci sai zama sarake shi ba ina fatan fahimta shi da in zai mutu ba zai je roƙa ba wani haka Allah ya yi shi wani kuma yana nan dan bambadanci ne kiris daga jajaji ya kama kuka yau Allah ƙarya yau iyalan shi ƙarya ya iyaye ƙarya da irin wannan abubuwa ɗin so ba wai sai mutum ya ce in ka san mutum na bukata kai ka sani al-infaq yana da ciki haka nan al-kiswa tufafi tufatarwa waɗanda ba su da shi ina fatan fahimta duk wanda ya tufatar da wani ya rufa asirin wani to shi ma Allah ya rufa nashi musamman waɗannan yara ake cewa marayu ga sanan ba su da galihu dauki tufafi dauki bandar din atamfa bandar bandar bandar shadda a dukkan musu yana ga cikin al'amalu salih dan kai a wannan watan wanda ba san iyakar menene kai kuma zaka samu wajen Allah madaukakin sarki ba ina fatan fanci wannan abu san daga cikin al'amalu salih wanda ya kamata mu ce kula shi a wannan ma a cikin wannan kwanaki din akwai sadar da zumunci mai wa kai shekara da shekaru baka je kauyen ku ba ina fatan fahimta ko san muna a nan a bariki zai wahala ka samu mutumin da ba su da ƙauye ko hmm ko je ni na je abin da sa ba aka tuje ba na je ƙauyen su maman bane ina fatan fahimta to amma can kudu ne aka samu mutum ba su da ƙauye bai san baban shi ba bai san abin nan ba Allah kyauta wannan kwama chalas kuma ita muke fuskanta arewa yanzu wannan kwama chalas ta yan kudu shine a sami yaro bai san uwar shi bai san uban shi bai san danginsa ba saboda can zina ta zama ruwan dare to nan ma ta fara zama ruwan dare zinar eh ta fara zama ruwan dare ta yadda yarinya za ta sadu da wani ta sadu da wancan daga waɗai ta ɗau ciki kuma a san waye uban ba kuma ba wanda zai dai amsa ba zai kai gidansa ba shi ma in ma je gidan za ce kai ina ne dan ubanka ba duk zai zama waje tun da akwai suke cewa sun yadda a ba su yayan ma iyayen da ganga yadda ba ita za a bari da wannan masifar sai kuma ɗan in ya tashi baƙin ciki ta damun shi mama ina babana tun tana mai kare har sai ta bayyana ina fatan kwanci wani abin Allah ka yi mana masifa ɗin Allah ka yi mana bala'i da ke tunkaro mu to daga ciki shi ne lalle sadar da zumunci jama'a ya daga cin aiki mafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ke son a buɗa masa arzikinsa duk wanda yake so a ƙara mai albarka da tsawon rai a rayuwarsa to ringa sadar da zumunci shi kuma sadar da zumunci abu biyu ke haɗa sadar da zumunci kafa ta je hannu ya je ko? kafa ta je hannu ya ce eh kaka zama kankaman na kamore ina fatan fahimta sai dai kullum da waya assalamu alaikum ya mutanen gari ina na tudu ina na kwari ya zaka ta masha Allah muna nan Abuja dai mu alhamdulillah ina fatan fahimta eh ko kuma kai wa yanke kafa ya je ya je nan a gaisa da motar shi kalle ya je cin a gaisa ya ta fito hannu rabbana ba komai wannan fa baka sadar da zumunci ban kai haka ka je ka gaishe su ne kawai ina fatan fahimta idan Allah baka abun barwa dauka ka bar mun sha faɗa ba ƙauyen mutum da iya iyamu na daɗin nan da suka tsufa yanzu mutane masu ƙana'a dubu da a ga ka kyautar dubu da ai duk garin sai an ji wani garin kare wani ƙauyen dubu da duk sai an kaɗai wallahi wanda ya zo dubu ɗaya ma ne dubu da jaka biyar ina fatan fahimta kai Allah ji kanwanci Allah ji kanwa ne Allah ji kan sai aka ji ana ana tauyanka addu'a ina fatan fahimta sai kuma da Allah ƙara buɗi Allah tsara dukiya Allah ƙaro aji Allah sa zakar dukiya ce duk zaka ta ji wani alkhairi amma ruwa ta hana mutane su yi wannan aiki din to annabi kun ji abin da na faɗa in kana sadar da zumunci ka je ina fatan fahimta kuma hannunka ya je to annabi ce za a ƙara maka albarka arzikinka kuma za a buɗa maka ko dai kai tsawon rai ko kuma a cikin gajeren rayuwa Allah ya maka abin da yake mai tsauran ma ba zai samu ko da an baka tsauran ba za ka yi ba kurubai da wasu ke ɗauki malam albani Allah ji kanshi da rahama a shekarun da ya kwara kaɗan in an ba wani shekara ɗari biyu ba zai iya abin da yi ba a wannan shekarun ko ba haka bane ba to wannan alama albarka ce a rayuwa a irin wannan 'yan shekarun a ce mutum ya iya samar da wani abubuwa kuma ɗan talaka ba ɗan basara ke ba ɗan wani mai kuɗi ba ba kuma ga da kuɗi a ƙasa ba har ya ƙi wannan abin walla Allah ya sa albarkacin wannan rayuwa to ɗan biyu ko dai Allah ya maka irin wannan nan da nan ka ka ci gaji a rayuwarka a ƙanƙan lokaci ka tafi ko kuma Allah maka tsorai ka ƙara cin gajiyar rayuwar ta kaɗan to wannan fa duk sadar da zumunci ke da wannan al'amari ɗin yan wa musulmi barin gayewa dama yana ga cikin abin da za a samu a ƙarshen zamani shine yake zumunci zumunta za a samu a yanke ta kuma Allah ya haramta yanke zumunta ina nanatawa jama'a da yawa mutane sun ɗauka zumunci shine ka je da mutane kawai gai da mutane ɗaya daga cikin zumunci kul ka ƙauna gani da za ka ci zuwa kana gai da su ba ka ba da komai in ka mutu mai za a ce zagin ka za su shi ta wannan yana ta ta zuwa yana gaishe mu amma ba mai cin arzikin shi ba mai morar shi ba mai kaza ba mai kaza don haka yana ga cikin abin da ake so shi ne jama'a sadar da zumunci ƙauyukan ka je ka gaishe su in ba za ka iya zuwa ba laladala ka ka tura ce a ce wane gida ai wane kaza ai wane kaza duk abin nan a kasafta da rigunan kaɗan nan da kaɗan daina sawa ka ba mai wanki da guga ƙwararre a ɗan masa bula a goge su ce to wane kaza sarkin gari kaza limamin ƙauyen mu shi ma a kai mai babbar riga guda ɗaya sai ga liman an gama sallaci salati goma ga annabi ba haka bane ba ko ba abin da ka bar sai dan wannan abin ina fatan fahimta lokacin al'amal salihah wanda ka samu bu'am shine akwai almaza silatul rahim sadar da zumunta yan uwa dole a sadar da zumunta sosai kuwa ina fatan fahimci wannan abin to daga cikin umum ayyuka na alkhairi da ake cikin wannan wata da ake so mutum yawaita yin su shine baicin mun faɗi al-infaq da asila da as-sadaqa akwai al'amru bil ma'ruf sannan akwai wanda muka faɗa su ma in zo an general ne wanda ko da yaushe wannan ayyuka alkhairi su ne mene zikrullahi ta'ala ambatan Allah madaukakin sarki wa ala ra'asi dhikr qira'atul qur'an ina fatan fahimta wannan abu mun sha faɗa ban san ya sono a garin nan ba cewa 'yan uwa musulmi musamman ɗaliban ilimi ina kallon wata wauta da suke ɗaliban ilimin addini ke magana ba fa'in boko nake ma magana ba tukuna ɗaliban ilimin addini na ganin wata wauta da suke da kuma wani suka zama fara zama malamai da wasu malamai ina ganin wata wauta da ake shi sai ga mutum bai da rabo a ƙur'ani bai da wani foshin ba wani bangare na ƙur'ani da yake karantawa a kullum sai ka samu tun da azumi ya wuce har yau bai sake sauka ba ɗalibin ilimi ne kullum ko ka gashin mene riyadus salihina sahihul bukhari bulugul marami alfiyat ibn malik mulhatul irabi aljazariya ash-shatibiyya yana ta yawo da su ana ta karanta ana haddace sha'ibiya ce ayyan saura baiti kaza gaba sha'ibiya saura baiti kaza amma kace bi shirabanka da katun qur'ani ce ce maka sace shi takwas jama'a wannan fa asara ce ya kamata mutane dalibai san wannan magana fa wannan fa babba asara ce ya ga cin asara a ce kai nesa da maganar Allah madaukakin sarki jama'a wayyo Allah ya zuciya za ta ji ne ta zauna haka ina fatan fahimta ba ina faɗin ni da nake bane ko abin amma ina ganin yadda nake na fahimta Qur'ani ne idan mutum ya zauna baya kace shi ai ya kamata kamar yana yawo tsirara ne kun fahimta ko malam ba abin da zaka ka samu yaqini a zuciya zuciyar ka zama tana da ƙarfi ilimin ka zama yana da quality ilimi ya zama yana da quality ya zama very powerful wallahi irin a ce kana karanta ƙur'ani kana dirasa ƙur'ani Allah na ga muku wannan magana idan kana son ka ga albarka ta dira a cikin iliminka to zama ƙur'ani na da rabo da yawa a cikin rayuwarka idan kana so ka ga ɗirkane duniya ba ta kaɗa ka to zama kana da rabo mai yawa a cikin ƙur'ani ina fatan fahimci wani abu amma shi kana ɗalibin ƙur'ani ka manta ne ƙur'anin kai ke ma kana ɗalibin ahalin sunna ai ni ma salafiya ne no laysa bi amanikum wala ala amani ahlul kitab ba abun ba a suna bane ba ta sanni bane kawai suna ne salafiya ne mu ne ahlus sunna a dole qur'ani zama yana da wani rabo a kaso a ciki nace kuma ba wai karatun qur'ani bai zama da dirasatu ina fatan fahimta dirasa ne zai taimake ka wajen ka samu wancan quality da nake lissafa maka ina wa kaina da siya da yan uwa mu samu tsari kyakkyawa a cikin Qur'ani kaga ɗaliban ilimi na da salaf wallahi mutane ya za a ce wani bai Qur'ani akwai wani ibn da ya taɓa faruwa daga Albani Nasiruddin Albani ga Bin Bas ga su Usaimin ga su manyan malaman nan na wannan lokacin sun haɗu sai lokacin sallah ya tashi za a yi sallah to kun san Bin Bas da shine a saman su ina fatan fahimta sai ce Sheikh Nasir al-Rabi al-Taqaddam sai ce a kaifa taqaddam wa anta shi la la la taqaddam fa nahnu fil qur'ani jami'an sawa wa laka mazidun fil hadith rasul sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta ce shi kake mana sallah ce a kana waje ce a Allahu akbar yace kana wajen da tije yace a shiga kai mana sallah in dai qur'ani da dai muke a qur'ani shi da mahal shaidina kun gana bu wato bai za gane kai ka hada hadda ba wani ka hada wani a sun san ma normal ne kawai duk dalibin qur'ani ya yi ya yi qur'ani ai duk ballantana malami ya za ce malami ya ma qur'ani ba to a qur'ani dai mun yi daidai bai za na gane wani ya hada wani bai hada ba sai ce to amma kana da ƙari akan namu shine ka mana fintin kau a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka to yanzu mun hada quality ɗaya kai ka ƙara da ɗaya wuce gaba kai mana sallah jama'a ba tan fahimta so ni abin da ke cewa shi ne game da matsalar ƙur'ani gaskiyar magana mu dage ina fatan fahimta mu mai da hankali wayannan kwanaki naka kakkai wasa da su da ambatan Allah musamman muka ce na farko mene karatun alƙur'ani mai girma abu na biyu daga cikin zikirori su ne ga sanan su ma yaban su ya zo da yawa ƙur'ani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma yaban shi ya zo ƙur'ani inda Allah ce wa zakirin Allah kathirun wa zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ya ayyuhalladhina amanu qurullaha ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wa sabbihu bukratan wa asila ina fatan fahimta to Allah umarce mu yawaita zikiri jama'a ina fatan fahimta waɗanda siffofin waɗanda Allah ba da wannan ashirin a ƙwar'ani ‘yan aljanna sai da aka zo wa zakiri na Allah kathiran innal musulmati innal musulmina wal musulmati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiq sai da aka zo aka zo aka mene wa zakirin Allah kathiran wa zakirati to kai mina kana cin zakirin Allah kathiran yan wasu na fahimta wannan abu kai tsakanin ka da kanka shi azzakira la kathira in kai minal muslimina wal muslimati kaka manta ba akwai azzakira la kathira wal zakirati kuma Allah ya ce uzkurullaha zikran kathira sannan akwai wani sirrin mutane ba su sani ba daga cin sirrin rayuwa inda ake abin da ke kawo cin nasara a rayuwa yawan ambatan Allah na gaske shi yasa annabi zakariya ya maryamu ya maryamu annalaki haza da ya ga maryamu da abuwa kullama da khala alaiha zakariya mihraba wajada indaha rizqan duk sanda zakariya shiga wajenta sai ga ga wani arziki wasu abubuwan da ba a lokacin su ake samu ba qala ya maryamu anna laki hada cike maryamu ina ke samu wani abu qala fa min indillah inna la yazqu min shabi gari hisab ina fatan fahimta ce wannan arzikin Allah ke kawo shi kuma baka san Allah na azzata wanda yaso ba tare da lissafi ba sai ce gaskiya ne na gane karatun tunda Allah na iya bada abu ba a lokacin shi ba ni ma duk da tsufan da da matata kenan zai iya ba mu abu a lokacin shi ba sai aka ce mene hunalika da'a zakariya rabba nan take zakariya ta da 1 plus 1 sai ba shi amsa take sai daga no yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya allah ka bani zuriya tayyiba innaka sami'ud du'a kai mai jin addu'a ne mai amsa addu'a ne ina fatan fahimta fanadatul malaikatu wa huwa qamu salifan anna allah yubashiruka bi hayako musaddiqan bi kalimatin musaddiqan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin ko har da Allah ke shi wadhkur rabbaka kathiran wasabbi bil ashi wal ibkar kaga Allah ce wadhkur rabbaka suka ce to ma suka ce to zikiri yana ga cikin abin da ke taimakawa wajen ya ci mutun ya cimma buru burace burace shi na rayuwa ina fatan fahimta yanzu kariya an ji an sha duwaka to amma hada da binta da zikiri tukuna to zikiri ya zo daga cikin mene abu da yake ya zo umumin kwaɗaitarwa a cikin wannan kwanaki goma ya zo a cikinsa kuma khususan akwai faloli na ziki da annabi ya faɗa wanda eh suna nan a wajen wajen wannan kwanaki goma to a cikin wannan kwanaki kuma akan akwai kalmar da annabi ke cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi ya ce waɗannan kalmomi ne ba dai qur'ani bane amma su ma suna ga cikin qur'ani wayannan kalmomin ina fatan fahimta kuma mun karanta muku falalolinsu ɗaya daga cikin ƙanne na manzan Allah umma hane ta ruwaito hadisi cewa manzan Allah sallallahu ya ga mata ya ta tana zikiri sai ya ga mata cewa mene in ta ce subhanallah kafa ɗari subhanallah kafa ɗari annabi ce za a bata mene ya da mene ya ribo tunda ai wannan wani lokaci can bakun da gaba da subhanallah kafa ɗari za a baki ladan za a baka ladan ce za a baki ladan kin yanta bawa ɗaiɗai bawa ɗari alhamdulillah annabi ce za a baki ladan kin yanta kin hada raƙuma da kayan su kin sadaka raƙuma ɗari wallahu akbar annabi ce kuma za a baki ladan kin hada mazajen dawaki kin ba da su an tafi jihadi fi sabilillah wallahi ilaha illallah kuwa annabi ce to al'amarin ta ita kuma girman ladanta ya kai cikin sammai da ƙasa hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je kiwiya akwai kalmomi biyu da ke hada wannan abin sune subhanallah walhamdulillah to annabi ce ko da kafa ɗari ka faɗo da shi ma za a rubuta maka lada cewa ka yi aikin da a wurin ba wanda ya kamo ka sai fan wani ya yi irin wannan ya ƙara shi kuma ina fatan fance wani abin sannan jama'a istighfari na ga cikin abubuwan da ake so a wannan shi ma kamar zuwa cikin qur'ani ko da san fi rabbuka min hukana gafara ina fatan fanta istighfari daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a yawaita a wannan kwanaki din an fance wani abin ko to a dunkule kenan sannan akwai yawaita addu'a a cikin wannan kwanaki shi ma ya shiga cikin umumi gaba ɗaya yawaita addu'o'i musamman kuma ranar arafa a dukkan wuni da ranaki da darakun wannan kwanaki lokaci ne na ansa addu'a lokaci da ake bukata kai addu'a to ana so a cikin wannan kwanaki mutum yawaita addu'a ga dukkan wata bukata da ya san yana bukata da dukkan kuma wani sharri da yake tsoro Allah kare shi gare shi to musamman aka ce rana arfa jama'a in rana arfa ta zo to annabi ya ce mafi alkhairin addu'a shine addu'a rana arfa rana arfa suna cin suna labbaika Allahumma labbaika ha ba mala mu kuma a lokacin ana tafa mafi ga kaza ne a nan garin kallo da kyau su suna ta suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik wani ya ta saka in ka aka nusu akan arfan naka ga wani ya kwantar da kai mal Allahu akbar wala wallahi mala ibtihali kenan ake cewa al ibtihal ka narke ka bararraje gaban Allah madaukakin sarki ka miga mala kuna ta gara kana ta tsibuwa ta ga mutanen garinku mutanen gidanku duk kowa da kowa kai ta ɗiba da musulmin duniya duk addu'a ce ranar nan mala to sai annabi sai annabi ya ce a to mu ma nan gari sai aka roƙa mu ma mun da wanda suke gari khairu da addu'a mu arfa ba ana nufin addu'a wanda ke arfa ba ko wanda bai je arfa ba kana nan to ya kamata a ce kana karanta addu'a to kun ga ya kamata ranar arfa inda zai kare zama ranar shagala ce gare mu kuma daga ranar da ake fara kabarbari kenan ma wanda muke din nan so du'a yau mu arfa yana da kyau yana da muhimmanci a cikin wannan lamari din sannan abin da manta ban faɗa ba game da azumi shi azumin arafa cikin kwanaki tara da aka ce mazalan azumta annabi ya sahraha a cikin hadisi muslim cewa yana kankare zunubin shekarar ta wuce da kuma shekarar da ake ciki shi azumin ranar arafa ya kafir sanatul madiya wal baqiya jama'a na fatan kwanci wani abu to ana son mutum ya kula da wannan abu to nasiha da jawo hankali da nake wa kaina ke musulmi shine da yawa za ga cewa ana fagafala da wannan kwanaki goma ɗin da yawa in ban da Allah saka wa malaman ahlu suna suke tashi suna waye da kan mutane a da sai su wucewa a sauna ba wai ta kuta hama sai tafi wannan farin jini ustaz ka san ta kuta hagu ta kuta ha rabi rabi ta kuta ha sadaka daga wannan sai ta bade ina fatan fahimta da watan wane ne cika ciki da wai sai ga suna da muhimmanci wanda ba su da asali amma waɗannan abin da suke da hadisi garanti gangariya sai gaba a karantar da mutane sai zuwan sunna ne sannan ake jin labarin wani abuwa din me yasa shi me yawa shi yasa kaga mutane ba sa ba abu muhimmanci sosai amma kai da kake da ilimi kaji sunna ne to ya kamata a ce ka ringa rage wasu ayyukan abuwa dan ka ka dage ka ji gage wannan kwanaki goma din insha Allah ta'ala wannan guji abin da ku iya halarto mu kenan tunda tambaya ce ta duro mun kai tsaye haka din na fatan Allah sa mu dace amma na san kuna tambaya ɗaya biyu ko in ba ko mu dora a karatun amin wa iyak na'am na'am na'am kullu ma kana sadaqa anfa fa hiya azjadu fil ajr wanne fi amfani a ciki ina fatan fahimta in ya zama dafaffen zai fi masu a ba su dafaffen in ya zama kuma a kai masu ɗin mai gida ne kaga magidanci ai shi zai fi so a kai mai wanda ba a dafa ba shi ma ɗan yi barazana ko ba haka ba ko wani abu da ya kamata wani lokacin wajen alkhairi za ka iya yin kyauta ka kyauta iri ɗaya ka iya fi samun lada ina fatan fahimta yaya ne presentin kyautatawa misali misali na zo gida da na kira mai gidan ce an ranka dai gashi gashi ga abin da kaza haka ina fatan fahimta wataƙila ta daga tattafutawa shi na sirranta abin shi na ba kai kai mai na aika ma gida sai ce alhaji wani aiko shi ko wancan na kai ne shi ne kai kira ba ce kuma da Allah ka ja baki kai shigo wannan abin yana ta yaƙo da ka ce kamar da ba sai ka yaƙo Allah zai alhamdulillah ya ka abin ka cika mai aljihun shi da kuɗi da abinci zai je gida da proud zai je aji ne ya aje masara da shinkafa yana barazana hajjiya mai da mai babu ma kaza ya aje ana ta lissafi malam ba a san dinki ba yana ta barazana malam sai ga ya ƙara samun daraja akwai wani aiki alkhairi da na ga malam albani na yi Allah ji kanshi da rahama akwai yan su kola shi a makantar nan da yawa ina fatan fahimta amma fa kai in ba uban ne je faɗa ba ba fa za ga ina su kola shi ba in yi kira sai ya kira ka sai cewa da iyarinka ka to sai rubuta rasidi yanda kowa ya biya kuɗi aka ba shi rasidi haka zai rubuta maka da kuɗin rasidin da komai da sunan ɗan ya ce ya je kakka yadda ka ga yaran nan cewa wai scholarship ne je ka nuna mai rasiɗin da ka biya mashi ina fatan fahimta ga rasiɗi ga shi nan an je an biya maka da haka yaron shi in yi zo shi ma yadda kowane yaro ke takama uban shi ya biya masa shi ma zai ji discourage ko kuma binnan disoban a cewa shi binnan shi akwai abin da sakon suke cewa emotional disoban ko ba zan ga jin kaskanci a cikin abin nan college din cewa shi biya kyauta yake karatu ko to shi za ka zai mala albani haka yake wannan abin yana wato ijibarin kasar wato to doda komadar waɗanda suke da gajiyawa da gazawa to in sadakar ka ta iya doda wannan komadar wutarcin da dodo ka za ku shafan ba definitely ina fatan kun kwanci wani abu so nan za ka kalli mene fi malam da zama bamba a kasa ne taɓa ke faɗa ce har yanzu mutanen madina suna da irin alkhairar da annabi ya faɗa ya ce a madina sai mutum ya cika mota da kayan arziki ya san akwai marayu a gida kaza ko akwai talakawa in ya je sai bari sai dare ya yi ya je sai ya kwankwasa sai ya jibge shinkafa ce wane ne kayan arziki da daloli ya aje sai ya kwankwasa ya kwankwasa dama ya ban mota shi a ki tana sulo kawai da ya ji an taho an taho an taho bum sai ruga da gudu sai shiga mota tana leƙuwa matar sai brrr sai ja mota to ta san abin da aka yi wai ka a san ma waye ya kawo ina fatan fahimta ballantana in ta ga mutum gobe tana ta yi ta alwalar da babu ruwa ko a mallaki mutum mu kuma ka duba da muke alkhairan mu yanzu in mutum na maka soke wai ya mallake ka wannan ba alkhairi bane ba ka dan kamai kafci da mutum ka taimake shi wajen ka mallake shi ƙarya ne ba ko sisi da kake shi ba komai da aka samu munafikin Allah kawai ka ce zan mallake ka nawa zuwa ka min bauta in biya ka kawai shi kenan amma sai a biyo ta hanyar Allah ina fatan fahimta yace wani in an kusa jarabawa ka turo yaron nan zan biya musu yaron ka nawa ne ma za su ga makanta to ka turo su za a biya masu kuɗin makanta insha Allah ina fatan fahimta inda gane mutane da wasu ba don Allah suke ban aka biya in baka zo kai godiya ba to sai ta fushi wani fa yaran shi uku na biya kuɗin makaranta amma har yanzu bai zo gidan nan ya san bai nan ya san an yi ba ma ina fatan kun kwance wani abu so alkhairi in ya danganta da abin da ake shine ka kalli da zaka yi yafi alkhairi ya fi suturta al'auran wanda ka yi wa ina fatan kwance wani abu Allah samu dace suma man Na'am. To, ita layya ba dole sai an ci namanta ba. Abu da aka samu annabi yana shi ne yana ci yana sadaka yana kyauta. Ka fahimta? Ba dole sai ka yi yanka ba sai ka abin nan ba ba sai ka ci naman dole ba. Amma kai to wani irin mutum ne za a yi laifin ba ana kowa na shagali malam. Ko kanshin gari ya ishi mutum. in ma ka cinye layyaka gaba daya yi ka yanka saboda kai ne sarkin ruwa ka cinye a gyara maka duk ka cinye layyaka ta yi almuhimmin lan yana da laha luhumuha wala dima'uha walakin yana luhu taqwa minkum abinda Allah ke so shine ga kai dan shi shikenan abin da ke so ka zubar da jinin layyadan Allah to layyaka ta yi to rabawa kai sadaka ka kaza wannan kuma abu ne daban na fatan fahimta so Allah samu dace mai yawa mun zo karatun Bukhari in ba na manta ba mai bayani game da Allah ko da kyau takila gobe kan kuduwa ma a taba wannan abubuwa din tunda ba wata juma'a kuma sai bayan sallah ko daga ta gobe to Allah samu dace to mu ci gaba da zafi ko to tambaya ta kare ko to malam ce babu ma yaqalu bayyana takbiratul ihram wal qira'ah babin abin da ake faɗa koko za a ringa faɗa baina takbiratul ihram tsakanin kabbara harama wal qira'a da fara karatu abin da ya kamata mutum ya faɗa ina fata an fahimci wannan abin wannan shine abin da aka fi da du'a wa istiftah kun fahimta ko malamin sharhi kuma Muhammad ibn Ali Adam al-Ethiopi yake cewa كان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يقدم أحاديث هذا الباب بين باب أحاديث تكبيرة الإحرام وأحاديث قراءة الفاتحة da kamata shi muslim waɗannan hadisan da ya kawo wannan babin ya gabatar da su can ne inda ka tattara magana hukuncin kabbara harama da kuma karatun fatiha tun da ka ai a nan wannan wajen yake ba sai da agama aka zo zikir bayan sallah ba bayan aka bayani kan sallama da sauransu ba tun can kamata a ce ya gabatar da wannan babi din kuma da yi haka din da zai fi dacewa insha Allah ta'ala amma mai yiwa shi imam muslim yana da wani uzuri ko dai abin ya gafala gare shi ya ga madadin a ce sai ya koma ya mai da shi can wajen kawai sai zuba ko wani uzuri ya sa ya jinkirta shi kawo wani mu bai bayyana a gare mu ba amma dai ba sa abu haka nan kawai su malaman nan Allah samu dace malam ya ce wa bisandil muttasil ila imam muslim bin hajjaj rahimahullah ta'ala amma zakuru awwal babi awwal kitabi da isnadin da ya gabata tun farkon littafin nan zuwa imam muslim nake cewa qala ce haddathani zuhair bin harbi wato imam muhammad ibn ali adam al-ithiobi wanda muke bin wannan sharhi nashi al-bahar al-mahir sajjaj yana da isnadin shi tun daga malaminsa har zuwa imam muslim ne tun a farko littafin ya faɗa haddathani fulan qala haddathani fulan qala haddathani fulan har zuwa gawa har zuwa ga imam muslim kuma har yanzu a duniya akwai wannan isnadan da haka mu ma nan makarantar darul hadisi salafiya muna da isnadin mu dukkan waɗannan littafan kutubu sita ɗin kaf ɗinsu malam albani ya samu mana isnadinsu yana da isnadin shi tiryan tiryan har zuwa ga imam muslim har zuwa ga imam bukhari har zuwa ga imam abu da duka gaba ɗayansu mun kuma muna da isnadi daga mu kuma shine namu malamin kenan ko har ta ƙure shan wajen kenan isnadin albani shine isnadin mu ina fatan fahimci wani abu Allah samu dace يتي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد مالك حدثنا زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب مالك زهير بن حرب يابان حديثي قال حدثنا جرير يتي جرير يابان حديثي عن عمارة بن قعقاع daga umara ɗan ƙaƙa an abi zur'a daga abi zur'a an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ƙara masa da ƙara ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kira da aminci Allah sabata a gare shi ya kasance idza kabbara fi salah idan yayi kabbara a sallah ma'ana kabbara harama kenan kabbara farko a cikin sallah ita ake cewa kabbara harama takbiratul ihram sakata hunayyatan manzon Allah sai shiru jim kadan shine hunayyatan sai shiru jim kadan qabla an yaqra kafin ya fara karatu a fili dan wannan aka sallar fili kenan za a fahimta haka din wa qultu wataran sai nace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi na ba da fansa uwata da ubana gare ka ara'aita sukutaka baina takbirul qira'a shin wannan shiru da kake tsakanin kabbara ta harama da fara karatu to wannan shiru din ma ta kulu me kake cewa a lokacin to abu huraira yayi aka yi fanci ana cewa wani abu kuma ya ce an yi shiru mai yawa sun fahimta ta hanyar motsin gewun manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam tunda kai shiru Allah to dole za ga motsin haɓaka na motsawa to da haka ya fahimci cewa ba wai shiru ne kawai duk ba komai ba akwai abin da ake faɗa a ciki wannan yana mana kan gadon sahabban manzan Allah kenan radwanullahi alaihi ina fatan fahimta kenan suna bin keke da keke kuma suna da kyakkyawar fahimta ba wanda zo a duniya ce wai rubuta nan ba su da kyakkyawar fahimta ba su da fahimta abuwa ballantana ma har a jingina masu sharri da makirci a ce wai sun zauna da manzan Allah ne saboda sharri da makirci ina fatan fahimta bilmunasaba wannan mutumin dan tamore kamar da wancan suke ce mai dan tamore ko wannan abu jabbar idan ka soke wannan ka soke abu hurairah ka ce makaryaci ne ya jingina manzon Allah shari'i kaza kaza automatically me kake cewa kenan da shi da abin da roto gaba daya ya zama kenan terminator duk sun tashi aiki gaba daya kun fahimta kenan tuwa zami da da'ulisu in zami sallah ba ra'ayinsu tashi kenan kun fahimta in ka soke abu wura ka soke hadisan shi duk da ya ruwaito kenan ka soke hukunce hukunce masu yawa a cikin addinin musulunci yanzu ba ma magana qawaidi ahlari ishma'u iziya ake ba domin su wayannan tafan sun gini akan hadisan wayannan mutanen kenan Allah sa kuna fahimta automatically an tashi wannan tafan aiki kenan kamata iziya gidanka da risala da askari da da su muktasar da su da a ɗebo a ƙora don sun tashi aiki kenan don masu kawo wani suka kawo karatun sun tashi aiki a wajen in ka ce ba a wani mutum wai shi mai suna anas ba da aka ka soke hadisan anas kenan hadisan da manzon Allah yake ba annabi anas ya roto ne ban manzon Allah ka soke hadisan da anas ya roto ne tafsirin qur'ani ka soke ruwayoyin da aka ruwaito wanda ba aliyu ya ruwaito ba kenan na ƙur'ani su ma duk ka soke su ba akwai ruwar usman dan affan akwai ruwaye wannan ƙur'ani da muke gani ina ruwaya ce aka samu haddasana fulani an fulani har a kai ga mala'ika jibrilu to wanda suka ruwaito din wayannan sahabban in ka ce su duka mutanen banza ne automatically ka ce ƙur'ani ma ba da abin nan kenan do wannan magana mutane suke jin ta sabuwa amma mu mun san za a zo wajen duk wanda ya soki sahabi ya soki abu ya soki anas ya soki abubakar sirik da umar da uthman na rantse da allah gobe ka ji ka saura zai dira akan ƙur'ani ne ƙur'ani ma zai ce ƙarya ne bai ba ƙur'anin allah ba ne wannan zai fara maka da cewa an shigar da wasu ayoyi ɗin an fidda wasu sai ce kuma to aya kaza a kalla da hankali yadda suke wa hadisan nan haka za su dawo su yi ƙur'ani shi ma cewa to a kallu aya kaza ta yi dace da hankali ina fatan fahimci wannan abin so wani wani mataki ne ake farawa na ga muku wani malami wanda na manta sunan shi al-imam ibn sallabi ya kawo cikin littafin tarihin muawiya cewa duk sanda mutum ga ya fara banka da labulan muawiya ya fara cewa to muawiya dan abi sufyan din nan ai ba shi dace zama khalifa ba ko kuma ya ya canza shari'a ya kawo dan shi ya fara kaza to muawiya shine mara gaskiya to muawiya kaza kaza sai ya fara banu umayya can sai ka ya ce to don da ka ja fara magana kan muawiya ita magana kan muawiya da dandana akan sai an gane yace wannan alama ce ta bida kuma wato gada ce ta samewa ta zamewa a cikin cin mutuncin sabai da kuma zindikanci abin malamai suka ce kenan da haka kamar da muka sha faɗa matsalar waɗannan sabai da matsalar nan linzami na makarfin bakin kaza ba wallahi linzami na makarfin bakin kaza kawai ko abin da malamin risala ya faɗa ko wallahi ka zauna inda malamai suka ce ɗin nan ka faɗi kyan aikinsu kurakuran da kake gani kai kurakurai ne shine wa kafa amma shajar bainahum ka ja bakin ka shiru amma wallahi sun fa karfin kai ka auna su wallahi tallahi sahabbai sun fa karfin awon wani tukururu ina fata kun fahimci wannan abu ya zaka da mutanen da Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu ya zaka da mutanen da suka aure ayan annabi annabi aure ayan su ya zaka mutanen da su ne suka je yakin badar suka je uhud da manzon Allah suka je hunayn su suka je muraisi suka je tabuka da manzon Allah ya zaka da mutanen suka bada kuɗi manzon Allah ya gina masallaci ya za ka da mutane da suke in an ce a yi zakka su a kansu aka fara kwatanta zakkar ya za ka yi mutane da aka saukar da sallah su suka kwatanta sallah ya za ka yi da mutane da suka yawo duniya suka yi kara da duniya suna yada addinin musulunci ta ina za ka yi musu wayannan mutane a cikin addini kuma ka ce wai za ka yi musulunci tsakanin da Allah za a ce to a cire hadisan Abu Huraira a cire na Anas a cire na Aisha Abu Sa'id Al-Khudri a cire hadisin Abdullah dan Amr dan As gaba ɗaya a ce wa'annan duk mutanen banza ne an cire su to da me za a addini ta ya za a addini ko sallah ba za a yi ba kenan sai dai a wani abu daban kuma su duk masu soke soke na haihu ba su kawo musulmi alternative cewa to mun cire wanda to gani za a musulunci in kuma ka ce ka cire gani za a musulunci yanzu ko to kenan duk shekarar da aka yi a musulunci a ba kenan ba wanda ya iya musulunci yau kai ne ka iya kenan wani wannan wai tukururun wai shine zai ce wannan abu da akwai banki takeici wallahi wani abin nan kuma wallahi jama'a na taba ga muku a karatun da muke nan cewa duk wanda yake taba wayannan mutanen billahi lazi su ta nuna shi duk wanda ke taba annabi annabi ya wuce wasa dole ne taba sahabban nan ko wallahi Allah ba zai kyale shi ba sai kaga tozarci tun anan duniya kafin aje lahira yan wa musulmi kuruba zazzaki da ta sahabban nan yana yana kuma yanda Allah ya mashi sai da ya dauka shi ne sarkin duniya ma gaba daya ya fi karfin kowa da komai amma mai fara karshe sai gashi a baro in an ce ko a mafarki bai taɓa ta za a ɗebo shi a baran da ake kai bola ba a baro yadda ka san wata bola za a kai shara an hunguruwan ɗebo mutum da ƙirƙir an tawo da shi haka hana wulakanci ya gama gaban nan sannan ya zo kuma yi drama wai za shi jinya ko ya samu muki a wuya ya zo abin nan aka ji kuma ya je can din ma dai kuma aka gane fim ya shirya kuma shi ma dai aka ƙara ɗebo shi aka rayu ce shi gara nan gidan ma can nan ta fi sauƙi wallahi duk wulaƙanci ne azaba ce azaba ce wannan abin ba ku sani ba Allah wulaƙanta kana ji kana gani a duniyar nan mala to ku dubi shi wani aljaba abin da Allah ya masa tsakanin da Allah a ce ga fanka ga AC tsakanin da Allah fa ga fanka ga AC duk wajen ba mai sharis ba sai kai kadai ko ba ku kalli bidiyon ku gani duka wajen ba mai sharis ba sai shi kadai ko ba a minti biyu sai ya share ta ya haka share share tabbin kuma za ka sharuwa kuma ga hannu kowa na gani ka ɗauki hannu hagu da hannu hagu kuma ana shan abin nan su kuma suna ta jawo hadisan da ma lafiya ɗau ba wanda ya ko abin nan ko girgiri kai kuma an maza ka ce ba a baka lokaci ba ne minti goma jama'a taba minti goma mu duba abin nan ba mu girma annabi jama'a to ai mun ji da cewa kai sai ka dan fara budewa minti goma ta wuce ne sai ka ce maka kaɗan to amma baka ce komai ba sai kuma ka ɗebo wata hayaniya ka ɗebo can ka ɗebo gabas ka ɗebo nan ka zuba duka ce menene kuma wai lokaci bai maka ba ina fatan fahimta ka ɗebo ƙarya wai ana barin musunci saboda hadisan annabi ka ji ƙaryar banza tun zamanin annabi da ya rasu aka fara samun yan rida ba an samun ƙauya sun rida ba to su mu hadisan da suka yi rida ina fatan fahimta annabi ma na da rai an samu ibn khadal ya bar musulunci ba shi ne aka je maka ba suka ce ibn khadal mu'allaqan bi astari ka'aba annabi ce ku kashe shi ina fatan fahimta wannan abu ga sunan da yawa tun zaman sabai to me yasa kai ba mu rudda babu rudin tuntun kuma ban da ƙarya a ina ne wani bar musulunci saboda hadisi kwara ɗaya a kawo shi a gani a ta mutum ɗaya da aka ce ya bar addinin musulunci saboda hadisi kwara ɗaya a duniya kawo mana tarihinsa hasali ma Allah shi kiyaye sukan zargi Qur'ani ne akan haka ma ina fata mun fahimci wannan abin wanda ta bar abin nan to kuma kamar da malam kabiru Allah saka mai akai ce to yanzu misali wanda suke shiga musulunci su kuma fasaya da su su ma sai a ce saboda hadisi kuma suke shiga musulunci ko in an ce wancan sun bar musulunci saboda hadisai ne to wanda suke shiga fa duk duniya din da kaje ba inda ake samu ba wani addini da ke haɓaka a duniya ban sani ko na ga muku ana ba ba inda musulunci addini ke ba addini da ke haɓaka a duniya in addinin musulunci yanzu a duniya kaf duk analysis da suke a duniya karkata kaf an yi da cewa musulunci zai mamaye duniya nan gaba sun faɗa shi sa ake ta sa dokoki masu tsanani da tsauri duk sanda aka tsaurara sai kuma musulmi su ƙara yawa a duniya to kaga shi ƙarya ne wannan magana cewa wai abin nan to shi ne cewa yana kare annabi da me kare annabi wannan muka karanta ba da ku an ji yaƙi za mu karanta ma na gaba an ji yaƙi annabi aka talha ya ga an daga takobi za a sari manzan Allah ya miƙa hannun shi aka datse wallahi ƙarya yake yanzu da ya ji an ce za a yi kawon shi ba ce ya tuba ba da ya san hukuncin da ke cin ashafa littafin da baban shiga dau da mutanen gidansu shi ne mene wanda ya irin wannan magana a kashe shege ko ba haka ba ya gashi ya fito da sanyin murya to assalamu alaikum wannan cika bakin ba shi malam wallahi ko ibin taymiya yana da zan bi shi haccan rukurkusa shi in yana kai ka ce da gaske ne mara to amma sai gashi assalamu alaikum yan uwara musulmi masoya annabi mazan su da mata babba da yara ina neman abuwa na jin yi kaza kaza kaza kaza ce wallahi to mu dai ba mu san zuciya ba amma dai Allah ce mu kalli fili amma ce ba ka yi ɗan kuturu ba yake zindiki ne kwana ɗaya sai ga shafu ta ce yana nan ya shiga da a maganar shi ka ga shi dama batu ba mai tsoro ya taƙila lauyoyi sun je sun ce mashi ne za mu kare ka za mu maka kaza mu maka za shi ne zai fito ci ya janye na nan akan baka shi ba ya fasa ba ne ina fata mun banci wani abu su Allah kiyaye in dai kariya ne ga annabi to a ji a samu wanda suka kare shi akwai saniyat ne ni idh ma fil gar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wanda sai da shiga kobe kogo ya caje gogon ba komai in ma shine a fara kashewa yace annabi shi tamki ya tsara daga farko in ma ta kama za a kashe shi a fara kashe shi tukuna ga wanda aka sa a rana ana mai azaba ko zunnaira ce ko kabbabu ne ce aka ce to ya kake jin da manzon Allah ne ana halin sai ce duk wannan wutar da nake sha ba ta kai in ji an ce kaya ta sauki manzan Allah ba ina fatan fahimta ga wanda suke shiga su kakkari ga masu gadi a gidan shi irin su bai bin awam irin sa'ad ibn abi waqas ga masu kaza ga masu kaza ga irin ansarawa suka ce za mu baka jininmu za mu kare ka ne da muke kare 'ya'yanmu da matanmu da kaza da kaza in dai kariya ce ga manzan Allah ta ba samu irin wani abun ba ga wani suka kare manzan Allah suka kasa yin aure sai ka kashe duke su jan tara hadisan bukhari muslim muslim dan kasuwa ne baban shi mai kuɗi ne amma kai bagarin su ne ne saboda tafi yawon tara hadisan nan fa ruwa ya kare mashi yunwa ta bige shi ya je nan a kama shi har ɗan fashi sun taɓa kama shi akan tara hadisan manzan Allah ina fatan fahimta shi ma muslim imam bukhari ko abinci ya kare masa bai san iyakar lokaci ba ya je nan ya ci duka ya je nan an mai kaza yana tattara hadisan nan to in dai kariya ci ga manzo Allah tawaya da su ne amma wallahi kai ba uwar da ka tsinana ba wani abu zaka daga ce Abu Jabbar ya tsina shi a duniya sai ka rubuta a cikin addinin musulunci Allah da shi kyauta to mun fassara hadisin kuwa ana tura mu lokaci gaskiya lokaci ya kure zamu hakuri sai in Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi a to mako na gaba akwai karatu kuwa yaushe zai kama sallah ta kama kenan ran talata larawa kuma ake fara karatu kuma wallahi ko an ce a zo ba za a zo ba na ba ta fahimta ina ganin mai hutun talata mako mai zuwa sai zama hutu kenan ko sai a cika amma shi bukhari kaga ai ba hutu ko sai bukhari babu hutu tun da bai zo ranar asabar ko lahadi ba kuma tsakanin sai an samu kwanaki da aka bukhari babu hutu insha Allah amma musulmi za mu hutu kawai shi kenan wannan satin na sallah talata laraba alhamis zuwa ba za a karatu ba insha Allah Allah samu dace a wurin faɗa da Allah ka ba mu lada laifukan kuma Allah ka yafe mana muna dai karfafa ƴan uwa musulmi da ni kaina mu dage mu ci gaje wa'annan kwanaki da muke ciki Allah gafarta mana albani haske ka haske kabarinsa Allah alƙabta abin da ya bari gaba daya ya Allah ka biya mana bukatunmu duniya da kiyama Allah ka mana maganin matsalar ke damu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله to kai tun da zuba ke tun sai da ka tashi wani bidiyo a'a haba ga yana a waya kowa kowa ya gani kai ne da kai kada da ya karama waya wannan na tambaya ku ji waya halasta ai karatun a karanta hadisul qudsi a cikin sallah ba a karatun hadisul qudsi a sallah bai halasta ba mun fahimta Allah samu dace